أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا سافية لهدي safiyar sha shida ga watan ainihin zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan satumba dubu biyu da sha shida miladiya muna tsara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da dangane da ni'imominsa marasa iyaka da ya ba mu damar zuwa wannan lokaci da za mu gabatar da wannan takaitacciyar ainihin wato nasiha ko kuma bayanai ga kawunan domin mu dawo cin hayyacinmu mu kuma koma ga Allah maɗaukakin sarki domin ita rai a kullum tana buƙatar abin da zai riƙe mata caji caji imani tuna mata lahira tuna mata ayyukanta na alkhairi da kuma ainihin wato waiwaye aran tafiya dangane daga inda aka fito da kuma ina ake da kuma ina za a je Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata kamar yadda ne bayani a jiya nace a yau za mu yi bayani dangane da ainihin wato abin da kira uqubatun wa atharuz zunubi wal ma'asi uquba da kuma mummunan tasiri da zunubi da saba wa Allah madaukakin sarki yake yi wa bayi wa subulul wiqayati minha da kuma hanyoyin da za a bi wajen kare kai gaban saba wa Allah madaukakin sarki wannan zan tsakuro mana ne daga cikin wani littafi da wani malami ya rubuta ne wannan suna wannan malami shine Abdullah bin Sa'ad Al-Falih Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi lallai kamar yadda muka yi bayani jama'a zunubi wani abu ne wanda yake mai matukar ainihin wato cutarwa gabawa wanda al-Imam Ibn Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala yake cewa zunubi da bawa yake aikatawa yana daga cikin abin da ke sabbaba ma bawa samun cututtuka a jikinsa sama da guda ɗari biyu da wani abu saboda yawan aikata zunubi kawai za ka ga mutum yana ta fama da cututtuka kala kala amma sai dai mafiya yawan mu mun gafala ba ma taɓa tunanin cewa mun saba wa Allah ne ya jarabce mu da wata musiba ko wani ciwo ko wata damuwa ko talauci ko wani abu makamancin haka gani muke mu kamar ma Allah ta'ala ya ki jinin mu ya tsane mu shi yasa yake mana irin wannan aiki shi yasa zaka ji wani ya ce kamar na zagi sama ma'ana shi ba ruwansa dan me za a yi masa wannan Allah ta'ala ka kare mu dan haka jama'a wannan abubuwa ne waɗanda za su taimaka mana a rayuwar mu ta duniya da kuma ta lahira gaba daya dan haka za mu yi kokari insha Allah ta'ala wajen tattaro bayanai tun daga cikin alqur'ani mai girma zuwa hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa maganganun ainihin wato sahabbai da tabi'ai da kuma manya-manyan malamai Allah maɗaukacin sarki ka gafarta mana ka ba mu ikon faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma yin aiki daidai littafin Allah shine alqur'ani mai girma ya yi mana wasiya game da dawowa ga barin aikata ayyukan laifuka musamman ma game da wanda aka ainihin wato jarabce shi da aikata ayyukan laifuka aka wayi gari kuma yana son barin waɗannan ayyuka to alƙur'ani mai girma ya nuna mana hanyoyin da za mu bi wajen kaucewa ainihin wato waɗannan zunubai jama'a da kuma kaucewa dukkanin abin da zai biyo baya a dalilin saba wa Allah madaukakin sarki kuma samun kariya gabarin aikata laifuka jama'a yana daga cikin rahmar da Allah madaukakin sarki ke bayansa duk mutumin da aka wayi gari ya kawar cewa ayyukan sabo to lalle wannan ya sami rabo rabo mai girma Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su domin daga cikin ainihin wato abinda Allah ta'ala ya faɗi a cikin Qur'ani mai girma shine Allah ta'ala ya faɗi wannan daga cikin bayansa masu aikata aikin alkhairi sai Allah ya bada labarin cewa mala'iku ma suna yi musu addu'a su ne musu istighfari a wajen Allah madaukakin sarki allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ko ya yastaghfiru lil ladina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم كاجي suna yin istighfari ga waɗanda suka yi imani suna cewa ya Allah rahmarka ta wadaci komai sannan saninka ya wadaci komai ya Allah ka yi gafara ga bayinka waɗanda suka tuba kuma suka bi hanyar ka madaidaiciya sannan ya Allah ka tsare su gabarin samun azabar wutar jahannama ya Allah ka shigar da su aljannatanka na zama waɗanda kai musu alkawarin cewa za ka sa su su da iyayensu ina fata an gane wannan da su da zuriyarsu gaba ɗaya domin ya Allah kai ne mabuwayi kuma ainihin wato kai ne mai hikima sannan sai Allah ya ce wa qihimu sayyi'at mala'iku suna yawa masu imani addu'a har ila yau wa qihimu sayyi'at ya Allah ka tsare su gabarin aikata ayyukan laifuka ka tsare su gabarin aikata aikin sabo wa man taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahima faqad rahimta domin duk wanda aka waye gari ka tsare shi gabarin aikata ayyukan laifi a wannan rana ta alkiyama to wannan mutumin ya tsira kuma ka ji kansa sai Allah ya ce wa zalika huwa wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan kuma ita ce nan ainihin wato rabo mai girma ya Allah ka sada mu da wannan ainihin wato rabo mai girma don haka nake roƙon Allah maɗaukakin sarki jalla wa'ala ya sanya wannan ilimin ya zanto ilimi ne wanda za mu amfana da shi komai kankantansa kuma komai girmansa a farko abin da za mu fara shi jama'a shine ta'arifu zunubi wal ma'asi ta'arifi faɗin ma'anar menene zunubi sannan ko menene sabo ga Allah madaukakin sarki idan ka ce zunubi ko sabo kalmomi ne guda biyu waɗanda ɗaya na ɗaukar ma'anar guda ɗaya jama'a ina fata an gane wannan dukkanin su kuma ma'anar su shine dukkanin abin da ya saba ma umarnin Allah da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kira sabo jama'a kullu ma khalafa amrullahi وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم duk abin da ya saba umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul nuri aya ta 63 yake cewa falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi waɗanda ke sawa umarnin manzon Allah su ji tsoro an tusibahum fitnatun wata fitina ta shafe su aw yusibahum azabun alim ko wata musiba wacce take ko wata azaba mai radadi ta take musu wasu malamai suka ce a abin da ake nufi da wannan shine aikata dukkanin wani abu da shari'a musulunci ta wuce wannan abin haramun ne da kuma ƙaurace ma ayyukan da aka umarci mutum ya aikata an gane wannan ko mutum ya zakewa haramun sannan kuma ya bar abin da aka umarce shi da ya aikata wasu malaman suka ce abin da ake nufi da zunubi ko sabawa Allah shine aikata dukkanin abin da Allah ta'ala ya hari gabarin aikatawa manzon sama ya hari gabarin aikatawa da kuma in aikata ko kauracewa abin da Allah ya umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga dai ma'anonin da muka ambata guda uku nan gaba ɗayan su suna kusa da juna wajen ma'ana kenan jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imani zunubi ya kasu kashi biyu akwai babban zunubi akwai karamin zunubi na farko shine karamin zunubi karamin zunubi malamai suka ce shine dukkanin wani zunubi wanda yake Allah ta'ala ya hana mutum ya aikata wani abu ko manzon sallallahu alaihi wa sallama sai mutum ya zurce wannan aiki ko barin abin da aka ainihin wato wajabta masa aikatawa ya kyale shi yi amma ya zanto ba a sanya wani ukuba na musamman ga wannan zunubin da mutum ya aikata ba jama'a ina fata an gane akwai irin ko akwai zunubin da ka koda ka aikata babu wata aya ta alqur'ani ko na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace ga irin azabar da Allah zai wanda aikata wannan laifin malamai suka ce wannan shine karamin zunubi na biyu daga cikin zunubai su ne kaba'ir manya-manyan laifuka waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa kai tsaye waɗannan zunubai jama'a suna cutarwa suna cutar da ma'abotan aikata su matukar suna aikatawa to wannan zunubin zai tasiri wajen halakar da bawa Allah ta'ala ka tsare mu shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma a cikin sotun Najm Allah ta'ala ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة kaga sai Allah ya ce su ne nan waɗanda suke nisantan manya-manyan laifuka daga cikin saƙo da kuma munanan ayyuka sai dai ƴan ƙanana ƙanana su ne illan laman sai dai ƙananan zunubai waɗanda ba a rasa ba sai Allah ya ce lallai ubangijinka mai wadatacciyar gafara ne daga wurinsa haka nan a cikin sautin nisa a aya ta talatin da ɗaya Allah ta'ala yana faɗin cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima matukar dai kuka nisanci manya-manyan zunuban da ake hana ku gabarin aikatawa to za mu yafe muku dukkanin laifukanku kuma za mu shigar da ku wata irin mashiga wacce take ainihin wato mai girma mai karamci Allah ta'ala ka taimake mu ka tsare mana imanin kenan yayin da mutum yake aikata ayyukan laifuka jama'a to ana son ya yi kokari wajen ainihin wato jin tsoron Allah ya ƙaurace waɗannan ayyuka domin duk lokacin da mutum ya aikata wani zunubi jama'a in ya aikata kyakkyawa kuma to wannan kyakkyawan yakan share wancan zunubin da ya aikata kamar yadda Allah ta'ala ya nuna mana a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ingantaccen hadisi da Imam Muslim ya rawaito wanda manzon Allah yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر صلوا لي بيرد متين يكي da kuma juma'a zuwa juma'a da ramadana zuwa ramadana suna kankare wa mutum zunubansa da yake aikatawa tsakankanin waɗannan kwanaki da watanni da kuma shekara matuƙar dai mutum ya nisanci manya-manyan laifuka kenan kaga waɗannan ba sa share mutum mene ba sa share mutum manyan laifuka kenan ko sai dai ƴan ƙanana ƙananan laifuka ne jama'a ina fata an gane wannan kaga waɗannan soshin sun nuna maka cewa ashe zirili akwai babba akwai ƙarami haka nan gashi nan a cikin suratul hud Allah ta'ala ya faɗa mana cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at lallai lallai aikata ayyuka ayyuka masu kyawu suna tafiyar da ainihin wato munanan ayyuka kamar yadda manzon Allah kuma faɗi hadisi Imam Tirmidhi yadda yake ce ma wani ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tam'uha kai kokarin bibiyar bayan mummunan aiki da kikkiawa wannan kikkiawan aikin zai share maka wancan mummunan aikin da ka aikata jama'a ina fata an gane amma mu sani jama'a manya manyan laifuka ba abin da ke share wannan manyan laifuka din sai ainihin wato tuba zuwa ga Allah idan mutum yana aikata kaba'ir daga cikin kaba'irul dhunub abin da zai sa Allah ta'ala ya gafarta maka waɗannan zunubai jama'a shine a wayi gari ka tuba taubatan nasuha kuma tuba mai kyau tuba ta gaskiya wacce sharuɗanta su ne kamar yadda mai akhbari ya ainihin fada annadmu ala ma fataku wa niyyatu ala alla ya'uda ila dhanbi min umrihi ko فيما بقي عليه من عمره سنا وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها da sauran sharuɗa da ainihin wato ya sanya jama'a an gane wannan ko to wannan kenan jama'a shi yasa yana da kyau duk lokacin da mutum yake aikata wani aiki ya duba ya gani babban laifi ne ko karami in karami ne ayyukan da kake yi salloli biyar suna share maka shi amma idan babban zunubi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa lallai sai an tuba an tuba zuwa ga Allah an kaurace waɗannan laifuka sannan Allah ta'ala zai gafarta waɗannan laifuka Allah ta'ala ka gafarta mana sannan jama'a manyan laifukan nan suna da yawa ba su da iyaka ba iyakance wasu laifuka ƴan ƙwayanni aka ce wannan su ne kaba'ir ba عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا فريق وهي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع yace manya-manyan laifukan da muke gani jama'a sun kai kusan guda ɗari bakwai idan za a ƙirƙige su ina fata an gane wannan mafi kusancinsu kuma su ne guda bakwai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wani hadisi ingantacce wannan ibnu kasirin ya bayyana wannan a cikin ainihin wa tafsirinsa an gane wannan ko jama'a sannan jama'a yana da kyau mu yi kokari mu yi dube ga mafi yawan ayyukan da muke aikatawa shin manyan laifukan sun fiya ko kanana shi yasa al-imam Shamsuddin Az-Zahabi dalibin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya keɓance wani littafi sukunda guda ya sanya masa suna alkaba'ir ya sanya masa suna mene alkaba'ir manya-manyan laifuka wanda wannan littafi ne mai kyau wanda ya kamata al'umma ta karantawa domin kokarin tunawa da kuma kaurace waɗannan manya-manyan laifuka Allah ta'ala ka datar da mu wasu daga cikin malamai suka ce laifin da kira alkaba'ir shine dukkanin wani zunubi wanda Allah madaukakin sarki yake ma'abocin aikata wannan laifin dan wuta ne ko kuma aka ce duk wanda ya aikata wannan aikin Allah ya tsine masa albarka ko kuma cewa wanda ya aikata wannan laifin za a yi masa wata azaba ina ganin kuma irin waɗannan a cikin Qur'ani suna da yawa aiko ko ba su da yawa suna da yawa don haka wannan daga cikin abin da imamun nawawi ke ne ya faɗa a cikin sharhin sahih muslim jama'a ina fata an gane wannan sannan yana daga cikin abin da yasa ake ga ake gane manya-manyan laifuka alkaba'ir shine dukkanin wani laifi wanda aka ya masa wani haddi sananne a nan duniya misali mutumin da ya sha giya za a masa bulala nawa za a masa bulala ɗari ko ko bulala tamanin wanda ya ƙazafi haka nan wanda ya zini wanda ya zina za a masa bulala nawa bulala ɗari a matsayin mene a matsayin haddi wanda ya sata za a yi masa me za a yanke masa hannu wannan ya nuna maka cewa wannan ne babban laifi ne a wurin Allah maɗaukakin sarki jama'a ina fata an gane wannan sannan akwai wasu laifukan kuma daban waɗanda Allah maɗaukakin sarki a cikin rahamarsa a cikin alƙur'ani mai girma ya bayyana mana yin mulinsu cewa duk wanda ya aikata wannan laifin ya tabbata ya saba wa Allah yana daga cikin shirka da Allah la taj'al ma'a Allah ilahan akhara fataq'uda mazmuman mafzula sannan saba wa iyaye manzon Allah yake la yadkhulul jannata aqul liwalidayhi mutumin da ke saba wa iyayensa ba zai shiga aljanna ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ruwa yana daga cikin abin da ke shafa wa mutum babban laifi ruwa wanda kuma ya tuntunci Allah ta'ala ya masa azaba akai ina fata an gane wannan da kuma umarnin mutane da yin ruwa allazina yabqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا kenan laifuka suna nan da yawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki sun ya musu irin ainihin wato irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala ka tsare mana imanin sannan yana daga cikin manyan laifuka kamar yadda muka ambata jama'a magan faɗin ƙarya in ma dai ƙaryan nan ka yi wa ɗan uwanka ne abokin halittanka in ma ƙaryan nan ka ƙirƙire ce ne ka dingina ta zuwa ga Allah in ma dai ƙaryar nan ka kirkire ta ne ka jingina ta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk yana cikin qaulul zuwa shi yasa Allah ta'ala ya bayyana cewa yana daga cikin sifofin bayin Allah mu'minai wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama jama'a an gane wannan ko sannan a cikin hadisin da manzo Allah ya ce ijtanibu sab'al mubiqat الشرك بالله وحقوق الوالدين يدنغ أنبتاوا أكشيت وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور دام نظن الله ينا كشنجداني سيأك يأتاش يا ذونا ينا تقار ميميتاوا haka bai suka ce kai co ina ma da manzon Allah ya yi shiru ai mun ji amma saboda muni irin na ƙarya shi yasa ma Allah ya ce maka inna Allah la yahdi man huwa kadhibun ko kaffar Allah baya shirin da wanda yake makaryaci sannan mai yawan kafirci ina fata an gane wannan kaga ƙarya tana daga cikin mafi munin aikin da zaka yi shi yasa in baka san abu ba a addini kada ka lokaci zaka yi bayanin sa ka ce wannan halal ne wannan haram ne kai ta babatu kada kai wannan domin duk abin da zaka faɗa mala'ikun Allah sun rubuta wa ina alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun shi yasa ɗaya daga cikin magabata yana yi wa ɗan uwansa nasiha yake cewa duk abin da kake faɗa da duk abin da kake aikatawa fa ka sani ala man tumli wa ila man yurfa wa kake wa shifta yake rubutawa mala'iku ne aiko sannan idan mala'iku sun rubuta wajen wa za a ɗauka a kai wajen Allah kenan kaga ya kamata mu ƙaurace cewa ainihin wato waɗannan laifuka Allah ta'ala ka tsare mana imani shi yasa duk lokacin da mutum ya waye gari yana yi wa kansa muhasaba yana yi wa kansa hisabi game da ayyukan da yake aikatawa to wannan shi yasa mutum ya yi ƙoƙari wajen ƙaurace waɗannan zunubai da kuma munanan ayyuka ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da kyakkyawan tuba da yawaita neman ainihin gafaran zunubai zuwa gare ka shi yasa ya tabbata a hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu ummati mu'afa illa al-muhajirin dukkanin al'ummata ababan ainihin wato a yafe musu zunubansu ne idan suka aikata wani laifi sai ce illal muhajirin sai dai waɗanda suke kawancewa laifuka wa inna minal muhajara wace illal mujahirin sai dai masu bayyana laifuka ƙarara su ne wanda Allah baya yafe musu idan kana aikata laifinka a koye yana da sauƙi Allah ta'ala ya yafe maka saboda yayin da ka aikata wannan laifin Allah ta'ala ya maka mere ya maka sutura ai ko ya koye ka babu wanda ya ga lokacin da ka aikata wannan laifin har malamai suke cewa yana daga cikin abin da ake ke sa ake gane wani yana da imani shine a wayi gari a ga baya bayyana laifuka karara a fili jama'a ina fata an gane wannan eh yace illa lil mujahirin sai manzo Allah yace wa inna min al mujahara yana daga cikin bayyana aikin laifi an ya'mala ar-rajulu bil layl awayi gari mutum ya aikata wani aiki cikin dare amalan wani aika aika wa yusbihu ya wayi gari wa qad satarahu Allah alayhi alhadi Allah ta'ala ya mai sitira ma'ana Allah ta'ala ya ɓoye wannan laifin bai bari wani ya gani ba Allah ya ɓoye shi ya mai sutura fa ya ƙulu sai ka ji ya zo yana faɗi a wurin hira yana cewa ya fulan amintu albari hata kaza wa kaza wani ai je daddare ma nayi kaza da kaza ai ta san mu muna ba saja muke yi eh in dare ba saja muke yi sai in yi wani shiga in yi wani kaza in yi wani kaza sai in je in aikata kaza ina fata an gane wannan sai kaga mutum yana bayyana irin waɗannan ayyuka wa qad bata yassuruhu Allah alhali Allah madaukakin sarki ya kwana yana ainihin kange shi gabarin wannan laifin kada ma wani ya ganshi layin da yake aikatawa amma wa yusbihu yakshifu sitra Allah alayhi anhu a waye gari shi kuma yana yaye wannan sitira da Allah ta'ala ya masa Allahu akbar jama'a dan Allah ku duba irin wannan munin aikin ko kaga mutum yana aikata wani mummunan aiki ba wanda ya taba sanin yana yi sai kaji taran ya cewa tab ai da kake gani na nan ina aikata kaza da kaza lokaci kaza da kaza yana ma kokarin koyawa wani wannan mummunan aiki to ka sani mai aikata irin wannan Allah ta'ala ba zai yafe mishi ba Allah ta'ala ka tsare mana imanu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito sannan a wani hadisin hadisin abdullahi a hadisin da aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa muqarat adh-dhunub ka shaidun ku da kanana kananan laifuka fa innahunna domin waɗannan kanana kananan laifukan da kuke aikatawa yajtami'na 'ala al-'abdi fayuhlikannahu suna taruwa ma bawa ɗaya bayan ɗaya a wayi gari gaba iya hasan halakar da bawa shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yake faɗin cewa وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا منظر الله صلى الله عليه وسلم يا بقى مسوني مثالي كمان misalin wasu mutane ne da suka sauka a wani daji da aka sauka a wannan dajin babu itacen da za a yi abinci ko jama'a ne da yawa sai a ce to yadda za a yi a haɗa wuta a girka abin da za a girka kowa ya je ya nemo ice kwaya ɗaya ya kawo in aka ce ma wasu su je su nemo ai za su kawo kaɗan ko amma idan aka ce kowa ya je ya nemo ice kwaya ɗaya jama'a a kowane zai ji a ransa cewa shi neman ice kwaya ɗaya zai ba shi wahala babu don haka kamar mutumin da aka waye gari yin haka ya je ita ya je ya je an je aka je to aka ce kowa ya je kawo ice kwaya ɗaya da kowa ya je ya kawo ice kwaya ɗaya sai aka waye gari gashi na an tara ice mai yawa har aka hura wuta ganga-ganga har aka waye gari an girka an an soya ko an babbaka duk abin da za a babbaka da wannan wutan to kamar haka ne ainihin wato zunubi ƙanana suke taruwa a waye gari kuma har sun cinye bawa sun halakar da shi matukar mutum baya kaurace waɗannan zunuban sannan baya aikata ayyukan alkhairi waɗanda za su share masa waɗannan laifuka Allah ta'ala ka tsare mana imani wannan hadisi ne hasan jama'a ina fata an gane wannan sannan arwato daga Abdullahi ibn Abbas yana cewa la kabirata ma astighfar wala saghirata ma'a israr babu wani babban laifi matukar mutum yana yawan istighfari yana tuba yana kaurace zunubi ba za a waye gari yana da wani babban aiki da yake aikata ba ko sannan kuma babu wani karamin zunubi matakar mutum da yana dokewa akan aikata wannan laifin baya denawa baya tuba ga Allah baya dena aikata wannan aikin laifin to mutum kai ya ce ma baya aikata babban laifi ma'ana wannan aikin da yake aikata ba karamin zunubi bane babba ne jama'a an gane wannan ko yawwa Allah ta'ala ka tsare mana imani dan haka za mu tattauna kaɗan daga cikin ainihin wato wasu irin cutarwa da zunubi yake wa bawa wanda za mu jero kamar guda ashirin insha Allah ta'ala daga cikin ainihin wato waɗannan uqubat da kuma mummunan tasiri zunubi yake wajen halakar da bai Allah ta'ala ka ba mu ikon ƙaurace waɗannan manya-manyan zunubai ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda kake yafe musu kake gafarta musu uquba ta farko jama'a shine hukumar da Allah ta'ala yake wa bayi tun a nan duniya ta hanyar shafe bayin gaba ɗayansu shine bilis isal Allah ta'ala ya halakar da bayi ta hanyar halakar da al'umma gaba ɗaya wanda za mu zo mu biyo su kuma dalla-dalla mu ɗan yi ta'aliki a kansu insha Allah ta'ala na biyu shine musibu da ke saukan ma al'ummomi da ɗaiɗaikun mutane mummunan aikata aikin laifi yakan jawo al'umma wannan abu na uku shine tabdilun ni'ami wa sulbuha a wayi gari Allah ta'ala ya canza wa mutane wata ni'ima da suke cikinta ya ma ainihin wato ɗauke ni'imar gaba ɗayan ta sarasa ta abu na hudu shine fasadul qalbi lalacewar zuciya zinubi yana kashe zuciya jama'a kakaf zinubi yana kashe zuciyar bawa a wayi gari zuciyar ta mutu murus kamar da Allah yake fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yukadzibun abu na biyar zinubi na jawo wani zinubin المعاصي تجر بعضها بعضا idan kana aikata wani laifi ka tuba ba to wannan laifin zai iya jawo maka aikata wani laifin a wayi gari tun kana aikata kwaya daya su dinga taruwa a wayi gari kaga mutum daya yana aikata zunubi ashirin shi kadai kuma kila ma a kowace rana sai aikata guda goma daga cikin waɗannan guda ashirin din kila ma sha biyar kuma baya ji a ransa cewa yana saba wa Allah na shida daga cikin abin da zunubi yake kawowa shine azzillu wal hawan wulaƙanci da kuma tozarci zunubi yana sa mutum zama wulaƙantacce kuma tozartacce daga cikin mummunan tasirin zunubi shine nisyanullahi lil abdi Allah ya manta ya manta da bawa wa nisyanul abdi nafsuhu sannan shi kansa bawa ma ya manta da kansa in mutum ya manta da kansa ko jama'a ba zai taɓa iya masu ba zuwa ga abin da yake aka ta zunubi ba gani yake ma to me nayi saboda haka ya manta da Allah Allah kuma ya manta da shi kansa sannan shi kansa ya manta da kansa ya manta waye shi daga ina yake a ina yake a yanzu kuma ina zai tafi ko ina ne makomansa a ƙarshe ba waje sai ya manta wannan abu na takwas akwai alwahsha akwai samun ainihin wato damuwa da matsala da ainihin wato kuncin zuciya da nunkufurci Allah ta hasuri la'afi wanda wannan yana samun mai saba wa Allah ne tsakanin shi da mutane da kuma tsakanin shi da salihan bayi daga cikin bayin Allah a waye gari shi dai ba abin da yake sai kin bayin Allah na gari duk wani bawan Allah na kirki za ga yana kin jininsa baya kaunansa baya sansa duk inda ya gani sai izgiri sai zagi sai cin mutunci yana daga cikin abin da ke gadar mutum wannan jama'a yawan aikata zunubi abu na tara shine alhamu wal qalaqu wal ghammu wal huzn samun alhammu shine damuwa wal qalaqu da kunci wal ghammu da ainihin wato bakin ciki wal huznu da kuma damuwa mara iya mara yankewa an gane wannan ko al ghammu bakin cikin da ake ciki a yanzu al huznu damuwan da ake ciki a yanzu kuma ana tunanin ga wannan ma zuwa a nan gaba shi yasa malamai sai bambancewa tsakanin abubuwan guda biyu kamar yadda mun taba bambancewa tsakanin su ko da alhammu da alghammu da alhuzn shi yasa manzon Allah in yake addu'a yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal jubnu wal bukhl sannan yana daga cikin abin da zunubi yake ainihin wato gadarwa mutum shine hirmanul ilmi a hana mutum samun ilimi na shari'a kai kowane ma irin ilimi da za ka iya amfana da shi Allah ta'ala sai haramta maka shi shi ne hirmanul ilmi za a haramta maka ilimi gaba daya in kuma za ka sami ilimin sai a baka sai a baka ainihin wato bage bage a baka wanda ba zai kare ka da komai ba sai dai hayaniya da bankaura sai wani ilimi wanda zai ja ka zuwa ga halaka shine abin da za a hore maka amma dukkanin wani ilimi na alkhairi wanda zai ja ka zuwa ga aikata aikin alkhairi ba za ka samu wannan ilimin ba daga cikin munin tasiri na zunubi akwai shirmanin rizqi hana wa mutum arziki ko hana ma al'umma samun karuwan arziki jama'a wata asiri umurihi da kuma kuntata al'amarin tsananta al'amarin samun arzikin gaba daya a waye gari mutum ba zai samu ba sai ya je ya yi aiki a rana sai ya je ya yi kaza da kaza da kaza sannan kuma abin da zai samu din ba zai ainihin wato bice masa wannan kishin da yake ji ba ba zai ishe shi ya samu abin da zai ci ba ba zai ishe shi abin da ya samu ya ɗauki ɗawainin iyalansa ba ba zai ishe shi abin da zai samu ya ainihin wato kawar da wata damuwa daga gare shi ba jama'a an gane wannan ko abu na goma sha biyu intisharul amrad yaduwan munanan cututtuka kamar da muke iya gani a yau cutar da ba a santa ba kaji an ce akwai ta ebola ga hiv aids ga irin wannan ciwon hanta din nan hepatitis ga irin manya-manyan laifuka hatta ulcer nan da typhoid din nan za ka da cewa yana tasiri wajen rasa rayukan wasu mutane kai ba wannan ba har malaria da kake ganin ta nan mummunan ciwo ne to yawan saba wa Allah yana gadar da ainihin wato yaduwan cututtuka ga ana samun annoba kala kala zawo da amai ne a'a sankarau ne dukkanin wata mummunan ainihin wato a cuta yakan yaɗu ne sakamakon aikata munanan ayyuka abu na goma sha uku shine mahqul baraka fil umri wal mal Allah ya zare albarka game da rayuwan bayi da kuma dukiyansu a waye gari kaga mutum ga dukiyar amma ba zai yi amfani da kansa ba ga dukiyar ba zai yi amfani da addininsa ba ga dukiyar ba zai iya amfani da iyalansa ba ma sai dai in ya mutu a ci yana tarin dukiya amma makotansa kullum da yunwa suke kwana ba su da abin da za su ci shi kuma yana cin wadata ya hau mota mai kyau ya ci mai kyau ya sha mai kyau da kwatankwacin irin waɗannan al'amura abu na goma sha hudu shi ne adamu ijabati da'awa yana daga cikin mummunan tasirin laifi jama'a shi ne mutumin da yake aikata aikin laifi Allah ta'ala baya karɓan ainihin wato aikinsa ko addu'ansa da zai yi ina fata an gane wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan a cikin hadisi ingantacce duk mutumin da aka wayi gari yana yawan saba wa Allah yana cin haram yana kaza da kaza to Allah ta'ala baya karban addu'arsa shi yasa sai ya ta wahala ya ta addu'an Allah baya karba to ka sani saban ka ya ja maka abu na goma sha biyar shine al-ma'asi sababu la'nati la'nati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aikata aikin sabo yana jawo mutum samun inuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama i kamar da manzon Allah ya ce la'ana Allah akila riba wa mukilahu wa shahidai Allah ya tsine wa mai cin riba da wakili mai ba da riba kenan da kuma wanda ake kafa a matsayin shaidu dukkaninsu Allah ya tsine musu albarka kaga a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sana wani hadisi manzo Allah cewa la'ana Allah man zabaha li ghairillah Allah ya tsine wa duk mutumin da ya yanka domin wani Allah ya je ko ta je wajen wani boka aka ce a nemo ta kaza mai wake wake a yanka kuma za a yanka da safe ne a kalli yamma eh to kaga da matsala kenan ko eh ko kuma a kalli gabas ko ana tashi a yanka ta kuma a sadakan kuli kuli kaji sadakan ma kuli kuli kuma ka a ba babba eh sai kananan yara ko sadakan waina za ka dinga jin abubuwan ga sunan kala kala suna cin sanu jama'a to irin waɗannan suna jin yawa mutum inuwan Allah la'ana Allahu man zabaha li ghairillah sannan manzon Allah ya ce wa la'ana Allahu man sabba walidayhi Allah ya tsine wa duk mutumin da ya tsine wa iyayen shi mutumin da ya zagi iyayensa Allah ya tsine mishi albarka aka ce manzon Allah ah manzon Allah ya za a yi mutum ya zagi iyayensa yace shine wani mutum ya zagi iyayen wani kana zagin uban wani ka zagi iyayen ka ci musu mutunci ko to na ka ci wa mutunci ka sani kai tsinanne ne ballantana wanda yake da ainihin wanda yake ainihin wato ikirari da malanta da sunan malanta ya yana zagin iyayen wani ko cin mutuncin su ko wani makamancin wannan saka Allah ka tsare mu hatta kananan yara zaga ana koya musu zagi ka ji in yaro ka in wani karamin yaron ka ji ya aure wata ashar din sai ka ce in lalle akwai matsala yanayin tarbiyyar ce gaba ita gurɓace jama'a shi yasa muna nan zamu zo mu karanta wani littafi mai suna at-taqsir fi tarbiya takaitawa da sakaci game da abin da ya shafi al'amarin tarbiyya yana zama wajibi a yi wannan karatun jama'a saboda a faɗakar da al'umma hanyoyin da za su bi wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma irin sakaci da muke wajen tarbiyya ne da kuma hanyoyin da za a bi wajen magance waɗannan al'amura insha Allah ta'ala Allah ta'ala kai mana jinkiri na alkhairi abu na goma sha shida zihabul haya Allah yana tafiyar da kunya daga idan bawa sanadiyan aikata munan aikata aikin laifi gashi manzon Allah ya faɗa yana cewa kunya ba ta zuwa sai alkhairi ji manzon Allah to sai ga mutum bashi da kunya ce an zage shi to sai me kai ne ban jin kunya kowa ayya baka da imani ne baka da idan da kana da imani da ka ji kunya ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mu abu na sha bakwai shine asaru shaytan wal hawa yana sa shaytan ya mai da kai yaranka yana sa son zuciya ta mallake ka ta mai da kai danta shine asaru shaytan wal hawa shaytan ya mai da kai yaranka sai abin da yake maka kai kake yi kaga shaytan ya mai da wani ya misali kamar remote control ne yi kaza ya yi bar kaza ya bari son zuciya kuma haka nan ne ita ma in ta auri mutum kullum za ga mutum ya zo yana ta ƙarirai da aikata abin da zuciyar shi take so in dai zai iya more ma zuciyar shi to duk abin da zai aikata shi baya jin cewa ya saba wa Allah abu na goma sha takwas al-ma'asi tujri'u 'ala al-'asi a'da'ahu zunubi yana sanya wanda yake aikata wannan laifin a wayi gari ainihin wato yana ainihin wato samun matsala tare da waɗanda suke maƙiyansa ma'ana wanda ke muke ka za su samu mene za su samu nasara a kanka sai dai aikata munin aiki aikata aikin laifi sannan na sha tara shine suqul khatima mummunan cikawa mummunan ƙarshe Allah ka tsare mu Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Allahumma khtim lana bi khair Allahumma khtim lana bi khair wa na'udhu bika min su'il khatima mummunan karshe yana daga cikin abin da tasirin zunubi yake jama'a kaga mutum an waye gari mai aikata ne fuka ne lokacin da zai mutu shaitan sai ya zo ya maki shi wane ce la ilaha illallah sai ne ta arnu auno ashar ki su kai ku kyale ni ni kai sa abin da nake ji ai ni Allah ba zai yafe ba kuna ganin kaman wasa ne shi ya ga abin da yake gani shi ya ga isharori da abubuwan da yake gani kaga mutum zai mutu sai an kulla daki an kyale shi ya dinga buge-buge ya bugi ya bugi nan ya bugi can ya bugi can to yana daga cikin mummunan cikawa da ke samun bawa wani lokaci mutum ma bai san inda yake ba na tsawon sati ɗaya ko sati uku har mutuwan ta zo ta ɗauke shi ma bai san inda yake ba ballanta na yi sallah ballanta na yi azumi ballanta na yi istighfari ballanta na yi aikata wani aikin da zai sa Allah ta'ala ya gafarta mishi la hawla wala quwwata illa billah اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردين غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران أبناء أشر كما نقل شيء شين الإعقاب الأخروي فام عقوبة لاهرة tun daga lokacin da aka sanya mutum a cikin kabarinsa kai daga lokacin ma da mutuwa ta zo mala'iku za su su dinga dukansa suna cewa akhriju anfusakum cira rayukanku da kanku bamu haka Allah ta'ala ya fada wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون haka Allah ya faɗa ce wane ne ya fi girman zalunci sama da mutumin da ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ta ga Allah ko kuma ya ce ma an yi min wahayi alhali ba a yi masa wahayin komi ba ko kuma ya ce ni ma zan iya saukar da irin abin da Allah yake saukarwa Allah ya ce da za ka ga azzalimai yayin da suke cikin gargaran mutuwa a lokacin ga mala'iku nan sun zo sun shimfiɗa hannayen suna cewa ku ciro rayukanku da kanku za su iya ba za su iya ba mala'ikun azaba ne za su suna dukan fuskansu da duwawunsu fa kaifa idza tawaffatu al mala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa udhuqu azab al hariq suna dukan fuskansu da ainihin wato duburansu na ta kucin ran da kanku ana fasgan wannan ran ana fasgarta kaga mutum yana ihu yana kakaci yana hargowa yayin da mutuwa ta zo masa akhriju anfusakum Allah ya ce al yawma tujzauna azabal huni a yau za a sakanka muku da mummunan azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al saboda abin da kuka kasance kuna faɗa game da Allah a bisa ƙarya wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuka kasance kuma kuna nuna girman kai game da ayoyin Allah Allah zai ce wa laqad ji'tumuna furada to gashi a yau kun dawo mana ku kadai kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a karan fari wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar dukkanin abin da muka riga muka ba ku a bayan bayan ku a duniya Allah zai ce wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka ba mu ga waɗannan mutanen da kuke ce kuke riyawa cewa su za su cece ku a wurin Allah ba mu ga kun zo tare da su ba a nan gidan lahira ba lantana su cece ku Allah ce laqad taqatta'a bainakum an riga an yanke alaƙa da ke tsakaninku wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun duk abin da kuka kasance kuna riyawa a zukatanku yanzu gashi nan ya bace ya baku Allahu akbar ya Allah ka gafarta mana a wani wurin a cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala yake nuna wa irin wannan cewa duk iya ta kun da gama a duniya kai kuma da zarar ka zaɓi wa kanka kafirci Allah sai sauƙaƙe maka shi kai tai inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ta'ala ka tsare mu bayan wannan za a ji a sanya mutum a cikin kabari kabarin da shine masaukin farko na zuwa lahira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa lallai wannan al'umma ana fitinta cikin kabarinta ga azaban kabari wanda manzon Allah ya zo wucewa kusa wasu kabarbura guda biyu yace innahuma la yu'azzaban waɗannan kabarburan guda biyu ana musu azaba wa ma yu'azzaban fi kabir abinda ake musu azaba akai babban zunubi ne manzon Allah ya ce amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima na farkon ya kasance yana yawo da annanimanci algungumanci yana hada wuri hada wani da wani fada tsugudidi da rutsuma ɗayan kuma baya in zai fitsari baya tsince kansa duk inda ya samu a bakin hanya sai ya buɗe gindinsa kawai ta fitsari in kai magana ce to me ai duk maza ne abin da iri ɗaya ne manzon Allah ya tabbatar da cewa akwai wannan azaba da ake cikin kabari Allah ta'ala ka sani mana imanin sannan akwai hanyoyin da za a bi kuma wajen kaurace waɗannan zunuban jama'a su ma kuma guda goma sha hudu ne wanda ainihin wato su ne waɗanda za mu ainihin wato yi bayani a kansu insha Allah ta'ala kuma waɗannan jama'a ba zai yi a ce yanzu mun ɗauki kowanne filla filla yanzu an ce mu yi bayani a kansa ba amma ala yi halin mun ɗan ainihin wato harkaka dangane da irin waɗannan abubuwa yanzu ka duba cikin waɗannan abubuwan jama'a da laifuka da ake wal illahi ne ba ma yi sannan cikin ukubar da aka ce zai samu mai aka laifi wata hukuma ce bata sauka kan mu ba mu wannan al'ummar da muke rayuwa muke rayuwa a yau babu talauci babu wulakanci da tozarci babu damuwa ba bakin ciki babu babu babu ainihin wato a nunkufurci shedan bai mai da mu yaransa ba ba ma aikata ayyukan soyayya zukatanmu mu ba shafe mana albarka a cikin rayuwarmu da ko dukiyarmu ba babu babu talauci babu kuncin rayuwa babu kwace wata ni'ima da Allah ta'ala ya mana adawa ta damana ita yanzu aka haramta mana ita babu babu batin zukata duk abin da muka lissafa jama'a za ka da cewa akwai kuma al'umma ta yi dumu-dumu a cikin aikata irin waɗannan ayyuka na sabu Allah ta'ala ka tsare shi yasa wani malami yake cewa da'i dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuqa kai kaurace wa zunubai kananan su da manyan su wannan shine jin tsoron Allah wafna kamashin fawqa ardi shawkin ardi shawki yahzaru ma yara ka zamto kamar mutum ne wanda yake tafiya akan wani wuri da ke da kayoyi idan mutum yana tafiya inda akwai kaya jama'a me yake yi taka tsantsan ko yana yi yana lura to ka zama kaman wannan mutumin mutumin da yake tafiya akan hanya wacce take cike da kayoyi yana taka tsantsan kada ya taka wannan kayar ta soke shi sai ce la tahqiranna saghiratan kada ka kuskura ka rika raina karamin laifi domin innal jibala min al-hasa manyan manyan duwatsu da kake ganin su daga ɗan tsakon kwani aka hada suka zama manya jama'a ina fata an gane wannan shi yasa aka ce ba Abu Huraira aka tambaye shi game da ainihin wato abin da ya shafi takawa shi ne yake ce ba wanda ya tambaye shi da Allah ya tambaye ka mana idan kana tafiya akan hanyar da ke da kaya kayoyi yaya kake yi sai ce ai idan ina tafiya ina yin takatsantsan ne duk inda naga kaya sai in kori in tsallake ta ba zan murta soke ni ba ina kauce musu ina kauce sai ce wannan ita ce ta kawa ma'ana duk inda kaga wani abu da Allah ta'ala ya ce kada a yi kana kauce masa duk inda kaga wani abu wanda Allah ya ce a yi shi kake yi shine kaucewa jama'a ina fata an gane wannan wasu daga cikin malamai suka ce ana kafa hujja ne da nuni da cewa wani mai jin tsoron Allah ne idan aka ga yana da abubuwa guda uku na farko shine husnul tawakkul fi ma lam yanal mutum ya dogara ga Allah game da abin da ya nema bai samu ba ya sani cewa Allah ta'ala ne bai so ya bashi wannan abin ba abu na biyu shine husnul riba fi ma qad nala mutum ya yi kyakkyawan yarda da kaddaran Allah cikin abin da ya riga ya samu ka sani abin da ka samu din ba za ka taɓa wuce iyakansa ba abin da Allah ya kaddara maka samu shine dai abin da za ka samu sannan wa husnul sabri ala ma qad mada da kuma kyakkyawan haƙuri game da wata musiba da ya samu mutum game da abin da ya riga ya gabata jama'a ina fata an gane wannan shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce wattaqwa la taqumu illa ala saqil ilmi jama'a jin tsoron Allah fa baya taba yiwa sai ta hanyar ilimi sai akwai wani abu na ilimi sannan zaka zama jin tsoron Allah malamin su ce fal jahilu la yumkin an yakuna taqiyan domin jahili ba zai taba zama ya zama mai jin tsoron Allah ba zai yi suka ce saboda mene suka ce li annahu la ya'lamu ma yattaqi domin shi jahili bai san me zai ji tsoron ba ai ko ya sani wa ma la yattaqi bai san me zai ji tsoro ba bai san menene bai kamata ba zai ji tsoro ba shi yasa ibn rajab alhambali Allah ya gafarta mishi yake cewa wa aflu taqwa an ya'lama al'abdu ma yattaqi thumma yattaqi asalin taqwa shine bawa ya san me zai tsorata sannan kuma ya tsoraci wannan abu shi yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai masu jin tsoron Allah su ne masana masana Allah masu ƙoƙarin sanin hukunce-hukuncen Allah masu ƙoƙarin bautawa Allah bisa ilimi waɗannan su ne masu jin tsoron Allah Allah ta'ala kun yamu daga cikinsu hanyoyin da za mu wajen ƙawarce waɗannan manya-manyan laifuka jama'a su ne na farko akwai tatmiyatul riqaba ar-riqaba az-zatiyya ladil muslim a waye gari mutum yana halatto da Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci ka sani duk abin da kake aikatawa Allah yana ganin ka kuma yana sane da wannan abin da kake aikatawa Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghiru al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كوكا أيكتا تكندري كوكا أيكتا درانا الله تعالى يا سني نهاك سيكي وقرين قول تشوف أن أيك أبنبي شيني الخوف من الله عز وجل جزء ورن الله أقول يوشي ayoyi da yawa sun zo a cikin Qur'ani mai girma ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddama ma qaddamat ha wanzur ma qaddamat مني ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قاتلا آيوي ديوا الله تعالى ينا يا قوة نسكي إيماني خطورة الله كنان صورا الله يلا لكسين أبن الذي تيمكا مكا وجن قورة شوى أيوك الليفك أبن أوكشين جماعة عظيم الله جرم مع الله والحياء منه دكما آنه واتو jin kunyar Allah Allahu akbar yayin da kake girmama Allah a zuciyarka jama'a zai zama babu wani abu da ke da girma a zuciyarka kamar Allah yayin da kake sabawa Allah kada ka kalli me kake aikatawa ka kalli girman wanda kake sabawa a sama wannan shine abin lura shine abin da ya kamata a matsayin ka na mumini kuma a waye gari kana aikatawa jama'a jama'a mun gane wannan ko shi yasa ɗaya daga cikin salihai yana addu'a yakan ce kamar yadda wani ke cewa shi ya rasa duniya ta mai kunci iyalansa kaza da kaza shine ya faɗa mishi cewa rashin girmama Allah ne da ya tasiri a zuciyar shi da kuma rashin jin kunyar Allah sai ya ce mai abin da za ka yi ka riƙa yin addu'a ka riƙa cewa اللهم املا قلبي حبا لك واقبالا عليك وحياء منك يا الله ka cika zuciyata da ƙaunanka da ganin girmanka da kuma fuskantanka fuskanta zuwa gare ka da kuma jin kunyanka ina fata an gane Allahumma mla qalbi hubban laka wa iqbalan alayka وحياء منك abu na hudu shine husnul zanni billah kyakkyawan zato ga Allah manzo Allah ya faɗa ko a hadisin qudsi manzo Allah ta'ala ya ce in ana inda zanni abdi bi ni ina nan kabe da bawa na ya zace ni in ka zaci Allah azzalimi ne to zaka ga kuncin rayuwa in ka zaci Allah mai rahama ne Allah zai maka rahama in ka zaci Allah mai gafara ne Allah zai gafarta maka gwargwadon yadda ka kyautata wa Allah zato da gwargwadon yadda Allah zai mu'amalance ka hakan da gwargwadon yadda ka munana wa Allah zato da gwargwadon yadda zaka ainihin wato sami matsala a rayuwarka abu na biyar shine at-tamassuku bil kitabi was sunna yin riko da alqur'ani da sunna domin jama'a waɗannan su kadai ke raya zuciyar bawa ita bid'a da shirka ta kan kashe zuciyar bawa ne ta kan kashe addini jama'a shi yasa kullun ake faɗa da ita ita bid'a kullun tana kashe addini ne jama'a tana kashe addini shirka kuma yana kashe imani yana raba mutum da imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan nau'o'i na imani da haka babu maganin rigakafin ciwon bid'a irin bin sunna babu rigakafin ciwon shirka irin tauhidi ga Allah da riko da alqur'ani mai girma Allah ta'ala ka azarta mu da yin riko da alqur'ani da sunnar manzonka sallallahu alaihi wa sallam abu na shida almuhafaza ala al'amal as-salihah kokarin kiyaye aikata ayyukan alheri ka zanto mai aikata aiki na gari kullun kana kokarin karawa ne akan abin da kake ka samu matsala akan sa domin idan aka wayi gari rayuwar taka ta yi nisa aka wayi gari kuma baka aikata ayyukan alkhairi to da zarar mutuwa ta zo kuma lokacin da dama ya riga ya sauka kenan ko an taqul nafsun ya hasrata ala ma farratu fi dambillah wa in kuntu la min as-sakhirin aw taqul law anna Allah hadani la kuntu min al-mustaqin aw taqul hina tara al-azab law anna li karratan fa akuna min al-mu'minin bala qad ja'atka ayati فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أما سألت وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ألا تكون يا ملك سمى التقوى أبنى بقي شين طلب العلم الشرعي نيما علم شريعة تو إياه يكون ku ji tsoron Allah ku kai ƴaƴanku wajen malamai na Allah waɗanda suka karanta da su addini samari ku ji tsoron Allah ku koma zuwa ga Allah ku koma zuwa ga neman ilimi babu wani mutum da zai samu jin daɗin rayuwa da kwanciyar hankali kamar idan ya samu ilimi na shari'a ilimin da ya samu tsotsuwa daga abubuwan nan guda biyu alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ilimi jama'a akwai matsala ko aikin ma kai Allah baya su shi sa Imam Bukhari ya kafa wani babi a cikin Sahih Bukhari yace babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal ka nemi ilimi gabanin ka fara yin magana a cikin addini gabanin ka fara yin wani aiki to ka nemi ilimi kenan ilimi shine farko kenan ko mu kuma al'umma ce da aka yi wa tarbiyya da mene farkon wahayin da ya soka mene sunan shi اقرأ كي كراتو باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان min alaq iqra akarwitawa iqra wa rabbuka lakram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam shi yasa kana yaya ka kai su makaranta su koyi ilimin addini zaka samu sauki rayuwa kai ma sun saya maka amma mutumin da bai sanya ɗansa akan tarbiyyar addini ba wallahi ya dinga samun matsala kenan an dinga kawo ma koke kenan yau ya ji ya saci kayan wani gobe ya ji ya sa ruwa ne jibi ya ji ya yi faɗa da wani ya ji ya yi gulma da wani ya ji ya yi shaye-shaye an ce ya zo ya sha giya ko ya sha ƙwaya ko ya sha wiwi ko ya yi kaza za ka dinga jin abubuwa marasa daɗi idan baka yi wa ɗanka tarbiyyar addini ba Allah ta'ala ka ba mu ikon gyarawa abu na takwas shine aljalisu salih yin abota da mutanen kirki duk lokacin da zaka yi abota ka samu mutanen banza to kai ma sai ka zama irin su domin malam ce anil mar'i la tas'al wa sana an qarinihi ko game da mutum kada ka tambayi me halin sa kalli abokinsa ka gani me dabi'un abokanansa haka ne ko hausawa sun ce abokin barawo barawo wa kullu qarini bil maqarini yaqtadi kowane aboki yana yin koyi ne da irin abokanansa wajibi ne a matsayinka na uba ka zaɓa wa ƴaƴanka abokan da za su rika yawo da su da waɗanda za su rika mu'amala tsakanin su jama'a ina fata an gane wannan don mutumin kirki in ka zauna da shi jama'a quite sure za ka samu kirki za ka zama mutumin kirki za ka aikata ayyukan alkhairi haka nan mutumin banza dole duk yadda ka yi sai an waye gari ka samu wata matsala idan kai abota da mazinaci za waye gari ka yi zina sai ga ya ta yama yan wani ciki ya zama ana tare ya za a zubar da cikin wani ma ya yi cikin ma an haifa to an waye gari abokinka ne tun kana jin kyaman abin za a waye gari kai ma ya sa maka san yin zina idan shaye-shaye ne zaka ji a wallahi ni bana shin komai ni dai komai muna tare da su ana nan ana wata ran shedan zai galaba akan ka su suna yi shedan nayi zaka sai wai gari shi ma ya fara shaye shaye kaga baki yayi yayi baki wuli ta wani ma kwashi a nan garin ko wai shi kwafti ya ga yana shan yana shan sigari yana fitar da da hayakin tabaki da hanci yace in mutane Allah ya ba ku hanci dan shaka iska kun mai shi sanan san mota kaga ma kwashi fa kenan yace kai jama'a ba ku kyautawa Allah ya ba ku hanci dan jaka isa kun mai shi salan san mota mahaukaci ne fa ina kuma ga mai hankali Allah ka tsare ni abu na tara jama'a shine tadhakkurul maut yawan tuna mutuwa lallai idan ka tuna cewa lallai kai dinnan zaka mutu nan kusa to wannan zai saka rika yin taka tsantsan da kokarin kiyayewa wajen aikata ayyukan sabawa Allah jama'a in aka wayi gari lallai kasancewa za ka mutu nan kusa to ka san bakar kwanaki da yawa ko shi yasa aka ce idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa idan ka kai yammaci kai ka sare za ka yi safiya haka nan idan ka kai safiya kada ka sare ko za ka yi yammaci wannan wasiya ce daga ainihin wato bakin Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda abu na goma hifzul jawarih kiyaye gaɓoɓi jinka ganinka zuciyarka hannunka kafarka ka tabbatar baka zuwa wajen ake saba wa Allah domin ka sani inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciya da kake tunani da ita dukkanin su Allah zai ce ka tambaya akai kai ba ma wannan ba har abinci da Allah ta'ala zai ba ka cika koshi ko sai Allah ya tambaye ka me kai da ka cika koshi wata ibada kai masa thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im sannan a wannan yinin za a tambaye ka za a tambaye ku game da abin da kusanci kuna aikatawa ni'imomin da Allah ya muku me kuke da su abu na sha ɗaya shugul waqtil farar ka cike lokutan da kake da dama da aikata ayyukan alkhairi kamar yadda manzon Allah ya faɗi hadisin Imam al-Hakim da ya ruwaito cewa irtain khamsan qabla khams shi ne ban abubuwa guda biyar kafin zuwan guda biyar daga ciki akwai faraghaka qabla shughlik samun dama da ka samu lokaci da ka samu raran lokaci tun kafin shagulgula da abubuwa su yi maka yawa da ba za ka ƙara samun daman wannan abin da ka samu ba jama'a an gane wannan ko sannan kuma abu na goma sha biyu shine wata as-sabr shine haƙuri kamar yadda ibn al-qayyim ya ta'rifin haƙuri yace shine habsun nafsi an tasaqqut bil maqdur mutum ya danne zuciyarsa gabar yin fushi da abin da Allah ya kaddarsa ya same shi wa habsul lisani an shakwa mutum ya kame harshe gabar yin kuka saboda wani abu da ya same shi wa habsul jawarihi anil ma'asiya da kuma kame gabbai gaban saba wa Allah madaukakin sarki Allah ta'ala muna roƙonka kai mana ni'ima ka sanya mu daga cikin masu hakuri abu na sha uku al-bu'd wal hazr min al-fitani wal firar minha kai kokari wajen nisanta da kuma yin taka tsantsan game da dukkanin fitintunu na zamani da fitintunu waɗanda za su zo a nan gaba wal firaru minha da kuma tserewa gaban waɗannan da kaga fitina ka tsere ka ba wajen kaga ce a'a barin tsayan ga kwakwaf in in ka tsere ba ruwanka ka kau da kai ka kyale su abu na goma sha hudu wanda shi na ƙarshe ko shi shi addu'a mutum ya yawaita addu'a cewa Allah ta'ala ya shiryar da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan roƙon Allah tsarin Allah duk sallah in yi sai ya roƙi tsarin Allah gabarin aikata aikin sabo da kuma yawan cin bashi daga cikin addu'an da yake na bayan tahiya har matar sana na Aisha radiyallahu anha ta tambaye shi shi ya rasulullah me yasa naji kana yawan neman tsarin Allah daga aikata laifi da kuma cin bashi manzo Allah ya ce mata eh haka al'amarin yake idan mutum ya ci bashi zai yi magana kuma zai yi ƙarya zai yi alƙawari kuma zai saba waɗannan abubuwan guda biyu yasa manzon Allah yake neman tsarin Allah daga ainihin wato sharrin cin bashi Allah ta'ala ka tsare wajibi ne mutum yayi yin addu'a ga sunan Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik ka rika addu'a Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa mulaha ga addu'o'i nan da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar mana gado Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin ga sunan addu'o'i masu yawa da manzon Allah ya karantar da mu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ayn wa aslih li sha'ni kullahu addu'o'i masu ƙarfi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Allahumma fa'ani ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma ka rika roƙon Allah ya tsare ka daga riya da kuma jiyarwa da nuna na iya Allahumma inni as'al inni a'udhu bika bi'izzatika wa jalalika wa 'azamatika min ar-riya'i was sum'a kai ta roƙon Allah Allahumma inni a'udhu bika biwajhikal karim min ar-riya'i was sum'a اللهم إني أعوذ بك أن أبتغي بعملي وعلمي وجه غيرك وسواك اللهم اجعلني ممن خافك واتقاك واتبع رضاك كي تأدوا تكانك دا الله منك وكين سلكي يداشا دا كي زوا تفركي مجلسي دا كما تتشاون شكاوا كي تأدوا اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم حاسبني حسابا يسيرا أدوا إيجا سنما سيوا دا منظوم الله صلوات ربي وسلامه عليه يكرت الأمة الله تعالى كي من تتشاون شكاوا Allah ta'ala muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu Allah muna roƙonka ka ba mu ikon hawa wannan jirgin ruwa wanda shi zai kai mu zuwa ga gaba zuwa ga ainihin wato samun tsira daga wannan ainihin wato a ina nufin igiyar ruwa ta fitintunu da sako da ke yawo a duniya ka ta halakar da mu duniyar da mu Allah muna roƙonka ka shirya da mu hanya mai riciya Allah ka gafarta mana ka ba mu ikon cewa dukkanin ayyukan da za su ja mana ainihin wato samun fushinka Allah muna roƙon ka ba mu albarka a cikin ilimin mu ka sanya mana albarka a kasuwancin mu ka sanya mana albarka a damunan mu ka sanya mana albarka a cikin ƴaƴayen mu Allah ka ba mu ikon yin tarbiyya ta gari mu ma ka ba mu ikon karɓan tarbiyya daga na sama da mu ya Allah ka bai ka ainihin saka wa malamin mu da alkhairi wanda suka karantar da mu suka ainihin wato ba mu tarbiyya ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu zunubansu Allah muna roƙonka dukkanin kusakuransu Allah ka yafe musu Allah muna roƙonka ka nauye mizanin su da ayyuka da ayyuka na alkhairi ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na gari ya Allah muna roƙonka yadda muka taru a wannan ɗaki naka domin yi wa wannan ainihin wato su ba taka ta ilimi biyayya da kuma da'a ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka karɓa wa dukkanin ayyukan na alkhairi Allah ka sanya mana daga cikin bayan ka na gari wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته